بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أمر والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حتى قدره ومجدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشافعي لنا بهذا المحضر وسائفي بنظرة تأتي لنا بالسفر يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم شاء الله رمضان إذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزهود da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da na ga wata biyar ko wanda ya daidai da hudu ga watan april 2023 za mu tashi daga inda muka tsaya a tafsirinmu suratul samadi ƙarƙashin faɗin allah subhanahu wa ta'ala ولسليمان بلد بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسليمان الريح غدوها شهر ورواهها شهر وأصلنا له عين الكبر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يذك منهم على من لا يذكه من عذاب السبيل يعملون له يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالزواج وقدور الراسيات عملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الارتكاك الإنفاكة فلما فر تبينت الجن أن لو كانوا يعملون الغيب ما لبثوا أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ولسليمان الريح غدوها شهر ورواه وشهر وأسلنا له عين القشر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزد منهم عن أمرنا نجده من عذاب السعير يعملن له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا على داود على داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة التي تأكل من ساتا فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين الله سبحانه وتعالى يقول ولسليمان الريح هكذلك من وrewa Sulaimanu riha iska guduwa tarun tana yin tafiyar wata ɗaya da safiya warawa buwa sha tana yin tafiyar wata ɗaya da yammaci wa a san lahu ainihin fitir haka zalika muka wode mishi wata kanjan ƙarfi shi na isma kuka ko a san lahu ainihin fitir wa min aljinni man ya'malu bayna yadayhi bi rabbi haka zalika daga aljanu wanda muka wore masa wanda suke yin aiki suke mishi aiki da izinin ubangijinsa a wa man yazmiru an amrina duk wanda ya karkata ya karkace daga barin umarnin mu nuziku min daga azurin kenan nuziku min azabi sa'ir za mu ɗanɗana mishi azaba mai rafi ya amaluna lahu aljanna suna yi wa annabi annabi Sulaiman aiki ma ya sha'u a duk abin da ya so min mahariba na daga gine-gine wata masira da drawing da ake mai kenan ba kere-kere ba to da kere-kere wakwa min mahariba wata masira wajen fanin kan duwaji da yadda suke kera na daga sassake-sassake wadda kwanin kan zuwaji da yadda suke kera mushi kwanika tasa tasa manya-manya kan jawabi girman tasan kai ka ce kamar wani su irin kududdufe ne irin girman kududdufe saboda girman su wani kudurin rafiya haka zalika da tufane da ake dafa wa masu aiki abinci wanda masu girma da kuma rafiya ke tabbatattu ne da kowace ba sa yi imalu ala dawo da shukura ya ku ali na annabi dawuda ku yi aiki na nuna godiyar ku ga Allah ku gode wa Allah wa qalilun min ibadiy shakur kadan ne daga bayina waɗanda suke gode ne falan ma kadaina alayhi mauta lo bayan yayin da muka hukunta wafaki ga annabi Sulaiman ma dallahu ala mawtihi ba wanda ya nuna wa aljannan cewa da in zata su cewa annabi Sulaiman ya goma zuwa ga Allah illa jafatul ardi taqulu min tata sai dai kawai dabbar kasar nan gara kenan taqulu min tata wanda take ci wanda ta ci daga fajirinta falamma farra lokacin da annabi Suleiman ya wace yana mai sujada ga Allah ya koma ga Allah ya sujada ga Allah ta bayyana jinjinu sai ya bayyana ga aljinu an laukanu ya ana munar gaiba ai da sun san gaibu malami sun fi azabin mune da ba su wanzu ba cikin azaba wulakantacciya wannan shine fassarar kalmomi Allah ya yi wa Sulaiman riha haka zalika wannan ayar munasabarta da sauran da ayoyi da suka gabace ta shi ne da ban manta ba Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana aikin annabi Dawuda ina cewa wa qadaina Dawuda minna fadla ya jibalu awji ma'ahu wa tayr wa alamna lahu al-hadid an ikmal sadiqat wa qaddartu sirr wa amalu salihah inni bima ta'maluna basir cewa Allah subhanahu wataala ya ce ya ba wa annabi dawo da falaloli har ya kai ga matsayin da idan yana yin tasbihi duwatsu da tsuntsaye suna yin tasbihi tare da shi da Allah ya ba mu labarin abin da ya yi na annabi Dawuda sai ya gaya mana cewa wannan falalar da ya ba wa annabi Dawuda shi ma ɗansa annabi Suleiman ya gada daga falalar mahaifinsa wannan kenan sannan Allah yana ba da tarihin annabi Dawud nan da annabi Sulaiman a wannan sura don ƙara nusar da mutane suke cewa la ta tina sa'a tashin alkiyama ba za su zo ba da mutane suke injilanci da manzon Allah suke cewa la dullukum ala rajulin yunabbiukum idza kuntum kullu mumazzaqin innakum la fi khalqin jadid afsara ala allahi kazmanan bi jinna saboda haka sai Allah ya ba su labarin ya tuna musu labarin annabi Dawud da annabi Suleiman saboda ne saboda daman can su sun san labarin su annabi Suleiman sun san cewa Allah ya bawa akwai wani bawanka ana kiran shi Suleiman a Dawud Allah ya ba shi mulki a bayan mulki da Allah subhanahu wata'ala ya ba shi a a bayan mulki da Allah subhanahu wata'ala ya ba shi ya ba shi zakin murya bayan zakin murya da Allah subhanahu wata'ala ya ba shi ya tsara masa ma idan yana yin magana wata kan duwar wasu da suke gefensa da tsuntsaye suna taruwa suna yin tasbihi da irin tasbihinsa sannan kuma bayan kuma ga Allah akwai ɗayansa annabi Suleiman mai suna Suleiman wanda Allah shi kuma ya wore mishi iska ya wore mishi aljanu ya wore mishi tsuntsaye duka sun san wannan suna da suna yawan karanta kuma a cikin waƙoƙinsu ga كعب بن زحير ينا يبان الأنصار ينا شوى شم الأرامين أبطال لبوتهم min nafdi min nafdi jawudan fil haija sarabiru wannan ya nuna cewa sun san tarihin nan har suna faɗan sama a tsakanin su sai Allah ya ce to abin nan da kuka yarda da shi cewa ga wanda Allah ya ba su wani abubuwan mamaki to ubangiji ne ya ba su wannan abun mamaki kuma shi ya ba shi yake da ikon da ya ba su kuma shi yake da ikon da zai dawo a zai zai tafi kiyama ya kashe ku da dawo da ku sabon rayuwa wannan kenan a wani Sulaiman da Reha Allah subhanahu wata'ala ya ce haka zalika mun horewa annabi Sulaiman iska mun ba shi iska wato kan wannan wa din nan adalci ce wawul adalci ce kamar a baya da Allah ce wala kadade na dawo da minna fadla to sai ce haka zalika shi ma annabi Sulaiman a ce na riha ko sakharna riha la haka zalika shi ma Sulaiman mun ba shi iska ko mun more mishi iska wannan iskar fa daukar ta take tana tafiya da shi duk inda annabi Sulaiman zai ya kai iska ne tafi shi ta tafi da shi saboda gudun iskar nan Allah ya ce guduwa shaharu tafiya take yi na wata ɗaya irin tafiyar da za a yi da ƙafa ko da doki ko da raƙumi da za a yi shi a ɗauki wata ɗaya ana wannan tafiyar to shi daga budowar alfujar ko daga budowar rana zuwa a yamma har ta yi kunan da ta gaba misali ina tunanin misali ina tunanin cewa idan mutum zai tafi daga nan zuwa senegal a a doki ina ji zai iya masa ɗaya ko ya kuma ko to daga nan zuwa irin su burkina faso to ita kuma iskar da allah subhanahu wata'ala ya hore wa annabi suleiman za ta yi shi ne daga fitowar rana zuwa waɗuwar rana daga fitowar rana zuwa waɗuwar rana ta gaba guduwa jaru warawa huwa jaru haka zalika a yammaci ita mai fuska ta tafiya daga waɗuwar rana zuwa dare ta yi tafiyar wata ɗaya da haka idan annabi suleiman zai yi tafiya nan da nan za ka ga ya cinye masafa nan da nan wannan idan yana nuna mana wani abu ba komai yake nuna mana ba illa Allah subhanahu wata'ala da ya wannan mu'jiza ga annabi Sulaiman kamar ya san akwai waɗanda za su zo su yi tunanin cewa anya wannan abu mai yiwa ne sai Allah ya yi ya hore wa bature ikon da zai kera jirgin sama ko jirgin saman nan akai tafiya ke tafiya jirgin saman nan zai iya keta zai iya tafiya wani sa'awanni wanda idan da a kafa ko a doki ko a rakumi za a yi a iya kai shi a wata ɗaya to wannan yana nuni zuwa idan yana nuni ga wani abu yana nuni zuwa ga Allah na so ya haskatar muku cewa wancan a a murza da ne ga Annabi Sulaiman tabbas hakan take gashi nan ma jirgin sama ya tafiya kamar murza sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce wanda Allah subhanahu wataala ya mai murza yana cikin murza manzala shine Isra'il da Mi'raj yayi tafiya daga Makka zuwa Baitul Maqdis a dare guda kai ma yanzu daga Makka zuwa Baitul Maqdis za ka iya yin ta dare guda idan da jirgi Allah ya hore Allah ya kace ka kara gaskata manzan Allah ne sannan yayi tafiya daga Baitul Maqdis bi ma'ana Mi'raj zuwa sama sama ta bakwai zuwa ashi zuwa inda ba kowa babu komai sai Allah sai Allah subhanahu wataala ya ce maka bari in kawo maka misalin wannan abin sai Allah ya ba da ikon da ake iya kirkira ne rocket sai Allah ya ba da iko yadda za a iya kirkirar rocket ana ganewa shi sa lokacin da aka fara zuwa ainihin duniyar wata wala mu shawara radiyallahu ta'ala anhu malamai suna ganin abin ba mai yiwa bane ba suna inkarin sa yadda a wannan ba komai bane ba dan an ce wani daga cikin bayan Allah a wannan zamanin ya yi tafiya ya ji duniya wata idan yana nuna wani abu ba komai yake nuna ba sai gaggata wacce tafiyar manzon Allah da yi a dare daya daga baitul maqdis zuwa a sama sama da saman bakwai ma wani wannan kenan رواه آه، آه، غدو وهشام ورواه وهشام وأثرنا له عين الإثم سبيل هكا الله سبحانه وتعالى سيوري و آه، آه، يلو تساوى النبي سليمان جنكر shi mahaifinsa annabi dawud ya aka ware mushi karfi amma mai isa shi kuma dan sai ya zama su ba a ware mai karfi ba abin da yasa ba a ware wa annabi suleiman karfi ba yadda aka ware wa babansa annabi dawud saboda shi mulkinsa yana shi mulkinsa ya yi girman da ya wuce girman irin mulkin mahaifinsa annabi dawud domin yana da cikin mutane hudu wanda suka mulki duniya baki daya akwai akwai ta akwai suna maruci akwai zurkar nai akwai bukhna guda biyu musulmai guda biyu kafirai to karfin mulkinsa da yawan yadda mulkin na yake da faɗi baya ma buƙatar wani a wore mai ƙarfi saboda babu wanda zai iya kawo wargi ga wannan mulkin duniya yake mulka ba shi ana ganewa wa min al-jinni man ya'malu بين يديه بإذن ربه haka zalika Allah subhanahu wataala ce daga cikin aljanu akwai waɗanda Allah subhanahu wanda suke yi aiki a gaban sa ko da yake aikin da izinin ubangiji wa man yazid minhum an amrina duk mutumin da ya karkata ya ki bin umarnin mu bi ma'ana umarnin da annabi Sulaiman yake bashi to nuzihu min azabi sa'ir Allah subhanahu wataala ce sai mu tantana mushi azaba mai radadi daga wannan sai Allah ya ce wani man karanto muku abubuwan da suke yi wa Annabi Sulaiman yace me ya amaluna lahu ma ya sha'u suna aikata mai duk abin da yake so min mahariba na daga gine-gine bin jauzi ya ce malaman tafsiri sun kasu kashi uku akan menene wannan maharib kan da aljanu suke yi wa Annabi Sulaiman wasu ka tafi akan cewa maharikan ana nufin gidan da suna gina mai manyan gidan da masu tsaye da benin wani suka ce a maharin da ake nufi shine suna gina mai masallatai wuciyar su ma kuwa shine abin da ibnu ashur ya faɗa a tafsirin sa yake cewa duk daga wani sabon abu da aka kirkira shine idan aka shiga masallaci inda liman yake zama ka san yana da ɗan rami haka yana da ɗan shiga za shi ake kira da mishiraji ko shi sa suka ce wai masallaci a gida mai saboda inda jima yake shiga masallaci san shi rabi wani wani masallacin ma idan ka shiga za ga an rubuta kullama da kala alaiha zakariya ul mihraba waje da inda harika ko qala ya maryam anna laki hadha qala huwa min indillah inna allaha subhanahu wa ta'ala gari ta har in wani so salatin zaka yi rubuta hunalika da a zakariya rabbu qala bi amri min duka zaytan tayyiba innaka tamidu fa nalikul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab amma ala ayi halin malamai suka ce ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba dinna ba komai bane face gine-ginen ne na gidan da gidan suke gina wa annabi Sulaiman haka zalika kuma suna gina mai wajen sallah duka biyu duka abubuwan zai suke gina mai min mahariba wata masira haka zalika suna suna sassaka mishi wata kangoyi a lokacin wasu malamai suka ce ana nufin sura da ake zanawa ake haɗa ko da laka ko da wani abu a sassaka ta suka ce ta yiwu shi a zaman a shari'arsa ba haramun ba ce ba wasu suka ce a'a zaman ai irin surorin da aka haramta musulunci su ne sassaka abubuwa waɗanda suke da rai an gane ko to sai ka ce to ta yi wa abin da aiki aiki zana mai mutane da amma wa'inda suke da ba su da kai kaga ba su gama zama mutum ba wai mun suka ce a suna suna yi mai zuwa dan abubuwan da ba masu rai bane ba baki daya wai suka ce a masu rai suke gina mai suke sassaka mai din amma shi a shari'arsa ba haramun bane ba an gane ko shi a shari'a ba haram bane ba wani suka ce a jikin bango ma suke mai wannan zanen wani suka ce a ba jikin bango bane ba a kasa ta sa ruwa da kwano da menene ake mai wannan adam wanda har yanzu muna gani a cikin kasuwanci da ko da sauransu min mahariba wa tamasila wa jafanin ko ko wa jafanin wa jafanin kan zawaji haka zalika a daga cikin abubuwan da aljunu suke yi wa annabi Sulaiman shine suna kera mai manyan tasoshi da kwallika da ake zuba abinci ta san yawan jama'ar sa da yawan gaske dan haka girman irin wa'annan tasa duk guda daya girman da zai girman kamar wani kududdufi babban kududdufi na ruwa duk guda daya to aiki ne malam na Allah yawa an gane ko shine wajen fanin kai da waje ai jam'i ne na jafiya kududdufi wa kudurin rasiya haka zalika suna era masa watakan tukun yadda ake dafawa rundunarsa abinci yake girman wa'innan katuwa ne saboda girman ta ma a kafa take rasiya ne ba su ko motsi ba su Allah ya yi labari sai Allah ya ce imalu ala dawud shukra saboda haka wannan abu da ne muku ko an ko alin gidan annabi dawuda ku gode wa Allah na horewa kakanku na horewa babanku ku gode wa Allah subhanahu wataala wa qalilun min ibadi shakur kaɗan ne daga cikin bayina waɗanda suke gode ni wa qalilun min ibadi shakur falan ma qadaina alayhi mauta lokacin da Allah subhanahu wataala yake qadaina maka hukunta masa kaza a qur'ani yake iya zuwa a matsayin rubutawa yake iya zuwa kuma a matsayin hukuntawa baka ji Allah yana faɗa ba cikin suratul isra'i wa qadara rabbuka Allah ta'budu illa iyyahu bi ma'ana ubangijinka ya hukunta kada ka bauta kowa sai shi ah falamma qadaina alayhi maut ma dallahu ala mauti babu wanda ba ba abin da ya nuna wa addinin cewa annabi Dawud ya kuma zuwa ga Allah falamma qadaina bayan mu hukuntawa annabi Suleiman komawa zuwa ga Allah na gaya muku kaga suna iya zuwa a matsayin rubutu kai kan iya zuwa kuma a matsayin hukunci inda ta zo a matsayin hukunci shine a waƙada rabbuka shi ita ma a larabci wanda yake hukunci sunansa ne ƙadi an gane ko tana kai su ba sai da ya su Allah a ma dalla mu alamomi ba abin da ya nuna musu cewa annabi Dawud ya kuma da Allah annabi Sulaiman akwai ya kuma da Allah aljanna aiki shi sai illa jabadul ardi taqul min saka har sai da dabba ta kasa bi ma'ana gara sai suna ta cin kwajirin da suna cin kwajirin da halan ma harra lokacin da ya da da ya waɗi ba za mu ce waɗa irin namu ba a'a wannan harra din nasjada ne da ya koma ga Allah da girta kama cinyewa karyewa da tattare inda ni da kane sai mu wadi any hau amma da yake shi annabin Allah ne sai wasu wa ta sujada yadda za gane wannan waka ta sujada ko ma cikin suratul isra'i din nake tunani inda Allah yake cewa innal ladzina utul ilma min qabli idza yutla alaihim yakhruna lil-azhani sujadan yakhruna لم كان زي يقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمقولا من ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا إذا سأقال سواء الذي سليمان وعد لنا سبت السجعي عن قال هو ولما خرج تبعت أن لو كانوا يعلمون الغيب annabi sai ga ga mun san gaiba a cikin ban san gaiba wannan inda sun san gaibu za su gani cewa wannan bawan Allah da yake bauta ma a da yake wa hidiman nan ya koma ga Allah amma ba sani ba sai suka ce da mun san cewa suka gane san ya bayyana gare su da sun san abin da yake a boye da ba za su wanzu ba suna ta wannan aiki na wahala na arzuwa don tsoron Allah ko don tsoron shi annabi Sulaiman sabida haka da Allah ya ce ya hore wa annabi Suleiman iska idan muka lura a wannan tun daga farkon wani Suleiman riha zuwa wannan malamin cikin azabul muhim ni'imomi ne guda uku wanda Allah subhanahu wata'ala ya hore wa bawansa annabinsa annabi Suleiman ni'ima ta farko shine Allah subhanahu wata'ala yadda ya yi wa mahaifinsa na worewa mahaifinsa karfe to haka ya worewa bawansa mai yawan komawa gare sa nan annabi Sulaiman daman daman Allah ya mai shaida cewa mai yawan komawa ne wajen ambatan Allah shine inda Allah yake gaya mana wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal abd innahu awwab ya kasance mai yawan komawa zuwa ga Allah to ni'imar farko da saboda abin da yake so fahimta nan shine ashe yawan bauta ga Allah yawan komawa ga Allah yawan kaskantar da kai zuwa ga Allah zai gada maka Allah ya maka ni'ima da annabi zaman ya zaman yana mai komawa ne ga Allah sai Allah mai ni'ima da abubuwa guda uku ni'imar farko shine Allah subhanahu wataala ya wore masa iska wal sulaiman riha guduwa shahru wa rawahu wa sa an gane ko kuma yana faɗa a wani waje a cikin suratu صاد من أشواف فسخرنا له الرها تجري بأمره رخاء حيث أصاب فسخرنا له الرها في مكهوري وسليمان إسا تجري بأمره تنا تفيا جأومرنا عن سليمان رخاء أهنكلي بإن دين فاتن إسانشي أهنكلي أصل أكسن صوت الله جاري كما تمكت الله يتشي ولسليمان الرياء عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عليم yace wa Sulaiman riha asfatan haka zalika mun more wa Sulaiman iska mai karfi nan kuma sun ta sai yace kuma fatakharna lahu riha tajri bi amri rukha'an a hankali nan kuma yace asfatan mai karfi idan mutum bai san ni ba sai yace an samu ta'arufi a'a ba ta'arufi bane ba wato Allah na so ya gaya maka cewa kuma komai da ka gani a duniyar nan aya ta cikin yawa da niyya ta Allah ya ce koma zuwa ga jirgin sama da kake hawa idan ya tashi zai tafi da daren zuwa Lagos sai ya yi tafiya a hankali a ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa har ya tashi sama sai ya fara karfin su gudu ko to haka shi ma zamanin Annabi Sulaiman iska tana fa tana fara tashi ne a hankali tana tafiya tana tafiya har karfin ya tashi shine lokacin da suke tashi shine na sashi fasakharna lahu riya tajri bi amri rukhan haythu asar a lokacin da ta gama tumukkin da karfinta shine a lokacin shine nasbat lan biya wala sulaiman riya a tumatan ba sai ku an gani kuma Allah ya ba mu iko ne mu a zamanin annabi saboda ya san kafin mu zo akwai nisa tsakanin mu da annabi Sulaiman mun san shekaru aru aru masu yawa sai yake to bari sun ta muku ku kera jirgin sama yadda idan an ce muku na wore wa bawa daga cikin bayi na isa kan ku ci ba mai yiwa bane ba ga jirgin sama saboda ya san za mu zo bayan shekara dubu da ɗaruruwa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kada mu zo mu yi inkarin cewa annabi ya tashi ya tafi sammai bakwai sama da sammai bakwai ma sai yake to ga rocket nan da yake zuwa duniya sama idan har dan adam zai iya gina abin da zai je duniya sama ubangiji dan adam zai iya gina abin da zai wuce duniya sama duniya wata ana gane ya ma'azin a sai da haka bajintar iskan nan da Allah ya yi shi ne da tafiyar safiya kawai iyalin safiya tafiya wata ne take tafiyar na yake suna yamma tafiya wata ne take wannan mujiza ce ta annabi sunan ko ba mujiza ba shin dan uwa wannan mujiza ta kai a jinjina wata ko ba ta kai a jinjina wata ba to barka da manzo Allah babu ne zai baka mamaki ka sai da annabi da bayyane shi ne sai aka ce irin wannan adin da aka yi wa annabi Sulaiman to ku zamanin manzo Allah ku ba ma annabi ba ku din ku rangawa cikin sama da irin wannan tafiya la hawla wala quwwata shi ko gogan annabi bari ku ga yadda yake tafiya da shi ne bari ka tafi daga ɗakin sai da umma hani'i ka da zaɓi zuwa wajen da an wuce duniya an wuce sammai an tafi inda babu kowa babu komai da Allah kuma ka je wajen ka gama ganawa da Allah kuma ka dawo bayan ka dawo da da danshin gumin ka da ka tashi da ƙarar mai ƙarfa bushewa ba ya gudun yake da wannan da wannan bai iya sun satuwa ba Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka iskar da Allah subhanahu wata'ala ya hore ma annabi Sulaiman iska jundun ce min dunillah wani wato ba dunduna ce daga dundunonin Allah subhanahu wata'ala Allah yana amfani shi ka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace لا لا تصب لا تصبوا الريح فإن جند الله أو فإنها من جنود الله kada ku ringa zagin iska a gari ka ta daga maka riga ko mayafi ku zage ta ko ka zage ta dan ta daga maka wuta a'a a wata kan ita iska ne kake gari in manzo Allah ya ce rinduna ce daga rindunar Allah duk abin da zai da umarnin Allah ce Allah subhanahu wata'ala yana iya amfani da iskan nan ya ya ba da ni'ima shi ne lokacin da kan ji kafin an tashi a hankali an kai jim kaɗai suka ji ruwa shar ya faɗa ya kuma amfani da ita ya ba da ni'ima bayan ni'ima Allah ya kiyaye azaba shi ne kaga kan suna rushewa wata Allah ta kai gore Allah ya kiyaye wannan kenan ni'ima da ɗaya ni'ima ta biyu da Allah ya wore ya ba wa annabi Sulaiman shine wa asalna lahu aynal qadar maka lautata mai maka hore mushi jan karfe shi ne kofa ko shi ake so kofa ko kuma na gaya muku abinda isa shi ba a hore mai karfe ba yadda aka hore babansa saboda shi a lokacin shi ne yake mulkin duniya ba shi da ba wai ɗaya daga cikin fafawa ba ne ba shi kaɗai ne fafawa to kai wane ne kai za ka je ka tinkari sarkin duniya ka ce za ka yaƙe ni don haka ya san ya cika bai buƙatar ya ya gina kwalkwali zai bukatar ya gina ya kera kwalkwali ko ya kera sirke ko ya kera takobi ana ganewa wannan kenan sai ni'ima ta uku sai ce wa minal jinni man ya'malu bayna yadayhi bi izni rabbih ni'ima ta uku da ya mai sai ce Allah ya ce muka hore mishi aljanu suna yin aiki a gabansa da izinin wa da izinin ubangijinsa da izinin ubangijinsa wa man yadid minhum an amrina nuziqu min azabi sa'ir duk wanda ya karkata yake bin umarnin mu bi ma'ana ta hanyar annabi Sulaiman za mu tantana masa azaba da rafi ni ma ta uku shine dai Allah ya wore wa annabi Sulaiman aljanu san wani wanda za ka ji Allah ya cewa wa min as-sayatin man yahusuna lahu wa ya'maluna amalan duna zahir wa kunna lahum hajizina a cikin shaidanu bi ma'ana aljanu akwai waɗanda suke mai aiki manyan husuna ne ya husuna su kawai wannan sunfin na aljanin nufo suke yi a cikin ruwa suke fito da kayan alatu na cikin ruwa suke kawo annan sulaiman an fahimta Allah ya ce kuma duk ai wa ya maluna amalan duna suna mai ma wani aiki bayan wannan kaɗai wa kunna lahum min sai muka ji kamar an tambayi Allah to wai aiki ne bayan wannan sai ce je ka koma can so ki sai ka ga aikin da yake musu bayan wannan shine sai ke ga maka wasu ya ina kullu banna'in wa rawat wa akharina muqarrarina shilafat hadha aqamuna famnu nawamti bi ghairi hisab wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'aba yace daga cikin aljunu akwai kullu banna'i akwai wa'inda kawai majina ne kawai ko aikin su jini kawai suke na kafe ta ga annabi Sulaiman wannan wa akwai wanda su kuma aikin su kawai a shiga cikin kasa ne ko a shiga cikin ruwa daga fito da kayan alat ana kawa wa akharina muqarrarina fil asfar wa su kuma an daure su ne kawai da ke anan ko da yake ba tafsir da sani yake ba da san magana malaman tafsir sun kasu kashi biyu me yasa aka daure su da ke wasu ka ce abin da aka daure su an ajiye su ne safaya ne kawai sai aiki ya zo kun tawo wai suka ce a'a masu saurin kai ne baka ji Allah ya ce man yujib minhum an amri la yujibu min azab ba to wa'inda suka samu suka yi saurin kan nan ne sun aka daure da abun nan Allah ya ce ha za a daguna wannan cuta ne maka maka ya fi mai cuta ne maka maka sai da haka haka zalika idan muka koma cikin suratul naml zamu ji Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa irin wannan baiwa da ni'imar da yawa annabi Suleiman yana cewa wala kada sai na Dawud wa Sulaiman ilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathiri ibadi mu'minin wa warisa Sulaiman Dawud wa qala ya ayyuhan nas kullimna mantika tayri wa utina min kulli shay inna hadha huwa al-fadl al-mubin wa wushira li Sulaiman li Sulaiman junuduhu min al-jinn wal ins wa tayr wa hum yuzakhuna muka tayar wa Sulaiman rundunarsa na daga aljinu na daga aljinu da tsuntsaye wasu da sulman jujjumi da mutane duka idan muka lura a cikin sura saba'in nan abinda Allah ya gaya mana abu guda biyu ne cewa an hore mishi aljanu an hore masa iska amma ba a gaya mana cewa an hore mishi tsuntsaye ba sai ka koma cikin suratul naml za ka yi cewa an hore mai tsuntsaye domin ai tsuntsun ne ma ya zo ya bashi labarin wata mata ko قال أحط بما لم تلدي وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتت من كل شيء ولها عرش عظيم أنا جنة سبيل هكا نيما سأخذ الله يوى النبي سليمان شيل يا وري مش عظيم suna mai aiki duk abin da ya gina ma sai Allah ya ce bari mazan kyale kuma sai ma na gaya muku daga cikin hidimomin da suke mashi ya amalu na lahu ma ya sha'u min mahariba suna aikata mai duk abin da suka dama daga ciki ma min mahariba suna mai gine-gine na gaya muku ibn dauji ya ce malamai sun kasu kashi uku wasu sun tafi akan cewa gine-ginen nan a masallaci suke gina mai wani sun tafi akan cewa gine-ginen nan a gidaje ne suke gina mai kaje so ga Allah wasu malamai suka tafi kuma kan cewa da da masallatan da gidajen duk suke gina mai masallata ya amuru ma ya sami mahariba wata masila haka zalika suna ara mai suna suna mai zoye suna zana mishi surori malamai suka ce so mu dai a shari'a mu an san cewa sura haramun ba zai ka ajiye ka sassaka abu mai rai ka ajiye shi ba mutum mutum da gunki ko ba zai yi ka ajiye shi ba ba ikrama ba su shiga saboda karfin abin ne ma lokacin da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tafi a yasi akai fatu maka da ya shiga ɗakin ka'aba da ya dauki sanjin sa duk inda ya fuskanci wani gunki tunda akwai gumaka guda ɗari kuɗa sun tana ka'aba duk inda ya dauki wani sanjin sa ya nuna gunki in a fuska ne sai ya kife da ƙeya idan ta ke nuna shi sai kife ta fuska ina cewa ja alhaqu wa zahaqa albatil in albatila kana ruqa bayan sun wa kifiya sannan ya aika Khalid bin Walid da Mughiyat bin Shuba da sauran jama'a suka ce yace annabi yace aka tsara duka a ji ragar da za ku ba ke ba ba bukata kuma kada wanda ya saka irin waɗannan abubuwa a yanzu an gane ko min mahariba wa tamasila wa jifanin kaljawaji ko haka zalika daga dai hidiman da suke mishi suna gina mishi suna kera mata wata kan akushi ko ka ce kwalla ko ka ce tasa kasuwa da ake cin abinci Allah yana so ya gaya maka karka yi tunanin wai karamin karamin hidima ne irin tasa da ake kerawa a duka wannan ko a kaso firni a'a ba irin wannan ba Allah ya ce kal jawabi girman wannan tasan irin kamar girman kududdufai ne jabiya zubi kan jawabi kamar girman manya manyan kududdufai ne saboda rundunar abincin da to idan ka ga irin wannan takar da za a zuwa abinci to ya kuma tukunyar da da za a dafa wannan abincin sai ce wa kudurin rariya ce sannan kuma suna kera masa wata kan tukunyaye girman wannan tukunyan ko motsi ba sa yi jibalun rasa rasiya to ɗan kuma wa'annan su kuma kudurin rashin wata kan jam'i ne na iduru mu ce mu ce wata fatanniya ko fatanniya ke wata da hausa to irin wannan suke kera musu wanda girman ta ma ko motsi ba sa yi ka zo wannan aikin ba na wanda ne bane ba na azumi to duk wannan ni'imar da Allah ya ba ya wa annabi Dawud da malaka na Dawud minna fadla ya ji bala au bi ma'a wa tarwa wa anna lahu alhadith ani man sajadatu wa qadru fi sad wa amalu salih inni ma ta'ala wa sir wa sulaiman ar-riha wa sulaiman ar-riha budwa tahru wa rawa wa sha wa sanna lahu anna salwa min al-jinn man ya'mal bayna yadayhi bil wa man yajid an hadd zuwa ne wannan sai Allah ya ce duk wa'annan i'malu ala Dawud shukran to ya ku ƴaƴan gidan annabi Dawud ku yi godiya wannan imamin da Allah ya yi amma na manta na gaya muku bambancin wannan mu'jiza da aka aka wa annabi Sulaiman na iska ta manzo Allah sai ku ce to na aljannin ba ko shi kuma ya na annabi ne yake sai bani sai Allah ya ce Sulaiman mulku sakara Allah din Allah ya ba wa annabi Sulaiman mulki har ya wore masa aljanni amma idan ka tashi za ka haɗa shi da manzon Allah yace aljannu ne suke wa Sulaimanu hidima a lokacin da mala'iku su kuma suke wa annabi Muhammad hidima kuma ka tabbatar mala'ika sama yake da aljani ko to shi kuma wanda yake sama da aljani shi yake manzo Allah ima bari ma shugaban mala'ikun baki da sai da ya zamanto kawai daga gidan annabi zuwa al'arkin Allah kawai kai kawai yake ya zalla jibril al-amin muwaziban wa mustaqdiman fi shani man ja'a kama in ji shirgani tafsir sai da kalli ko yace nan ne fa gidan da jibril al-amin yake kai kawo kawai kuma dan mai dan hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai da haka aka ce ku Allah yake ya ku alin Daud ku gode wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda ne su annabawan Allah da mun aiki na godiya ne wannan koya mana aiki godiya ba ga annabi ne Yesu ba da ya tashi gode wa Allah yake cewa zalika min fadlillahi alaina wa ala nas walakin na akbar nas la shukr mu dai fa la ya Allah ya mana da mu da babanmu yakuba da kakanmu da babanmu yakuba da kakanmu ishaq da kakanmu ibrahim sai mu da yawa masu gode ma Allah dan haka ko ka ji Allah yana cewa inna Allah la zu fadlin ala nas walakinna akthar nas la yashkurun wa qalilun min ibadihi shukur kadan ne a bayina wanda suke gode mu shi ta lafi inna Allah la zu fadlin ala nas Allah ne ma'abucin falala ne ga bayi sai da yawa daga bayan ba su gode ma Allah da fallaje musu ba su gode ma Allah da fallaje musu to menene godiya ga Allah malamai sun baje da tauhidi suka ce abinda ake nufi da godiya ga Allah an ita kalmar shukura a balaga a duka ake nufi da shukur zuhur bayyanar abu shi ne shukur shi ne bayyanar godewa Allah a zuciya ta hanyar ƙara samun soyayyar Allah na a zuciyarka. da kuma bayyanata a baki ta hanyar yaba wa Allah sana'un Allah yaba ma Allah sannan kuma a ga cewa bayyanar godiyar a gaɓoɓin wajen yadda ake da'a ga Allah idan ka da wannan abubuwan guda uku ka kasance ka gode ma Allah subhanahu wata'ala shi sa Allah subhanahu wata'ala yayi mana fa umarni ban mu gode shi yana cewa fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfur ku gode ku ambace ni zan ambace ku ku gode mini kada ku bincike ni kai bari ma har Allah ya gaya mana cewa akwai fa natija akwai result in ka gode min yana da natija menene natijar godiyar nan kun kai mun shine ya ga maka la in ta la in ta la in shakartum la azidannakum ko wa in ta'azabakum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid Allah ya ce la in shakartum idan kuka gode mini la azidan lakum sai in kara muku wala in kafartum idan ko kuka fitirce ni ku sani ba inna azabi la shadid hakika azaba ta wallahi ne rake shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance mafi godiyar halitta a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce mishi إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ba wai shi ba ba mun bai zunubin balle a gafarta mai kuma ba zai taɓa ba a haka aka ce sahabban kama waɗanda suka je aikin suka je yakin badar haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kai ku yi abin da kuka dama Allah ya ce amma tare da haka yana yin sallah har kafafuwansa suna kumbura har matarsa sai da aisha radiyallahu anha tana cewa Allah bai tsora maka shi ya yaji maka dukkan wa'annan ka zauna ka huta sai yake cewa afala akuna abdul shakur a wata ruwaya afala uhibbu an akuna abdul shakur shin ba zan so in kasance bawa ne godiya ga Allah subhanahu wata'ala ba sai da aka wa qalilun min ibadi shakur kaɗan ne daga cikin bayina waɗanda suke gode ne kaɗan ne daga cikin bayina waɗanda suke gode ne a mamaye. Kuma idan muka lura lokaci amsa, kuma idan muka lura hakan ne, kaɗan ne daga bayan Allah muke gode ma Allah. Ka ɗaura a kan kanka, kai Allah ya samar da kai daga babu, daga babu ya samar da wani godiya kai wa Allah da Allah ya samar da kai bai yi ka a wani wani sunci na dabba ba sai yi ka a mutum me ka gode wa Allah akan wannan da yi ka a mutum da yi ka a baman juje ba ko ban nasara ko bai wuce sai yi ka a mutum wani godiya kama Allah a musulun ba musulun zamanin annabi nuhu ba farkon manzanni ko zamanin annabi ibrahim ko zamanin annabi musa ko isa da zama ka a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka zaman je ba ka iko da za ka yi sallah kai azumi kai zakka kana da dama ma ka je kai aikin haji wani godi ba kar Allah bayan duk wannan farilla ma ya baka wani damar da za ka iya yin abin da yake nafila ya baka ɗari ka shawo tijjani sannan ya tsara maka da abinda za ka ƙara samun kusanci ga Allah ya haɗa ka ƙarƙashin fayar shi zane shi na kai kai ka gode wa Allah kamar ya ka lura duk abinda ka mawa ka gode wa Allah ba babban abin damuwar ya zama su kuma kai ne za ka fi saba wa Allah kai in ka fi saba wa Allah kai ne cikakken musulun saboda Allah ya maka komai da ni'ima ka ɗauki ka ɗauki ni'imar ni'imar kawai shan ruwa da fitar da shi a hanyar a harkar fitsari an taɓa samun wani sarki Allah ya ba shi duk wani abu na sarauta Allah ya ba shi duk wata dukiya sai ya samu matsala ta rashin lafiya zaman ta cewa ba zai iya misali ba sai da ta kai ga an kai shi wajen likita likita ya ce me kake ganin za ka iya bayarwa a maka ya ce wallahi idan da Allah zai ce mu in zaɓa ko a bani dama mai fitar da tsarin nan da ya cika min mara ko kuma sana'ar kan dukkan mulki na ko kuma a bambun mulki na a bambun wannan cutar zan yadda in ba da dukkan mulki na dan sun bana kai kuma nawa ka biya a ubangiji duk lokacin da ka dama za ka shiga wannan aiki duba iya lafiya jikinka ko ma ka ko ma asibiti ka ga marasa lafiya sai wanda sai wanda sannan bayan wannan Allah ya ba ya maka nimar ya saukar da ruwan sama ka je ka noma ka fitar da ka fitar da kayan abinci ka ci ka ci na ci ka ci da na sayarwa wani gode wa Allah karshe babban mutuncin wai wani sai ka ji ya ce a wannan ruwan ma da aka yi mana ai saboda tauraro kaza ne yake kan kaza da aka tashi kan manzila kaza tana kan manzila kaza ba fa Allah ba wannan tauraron ne yake malaman falaki ko a ce ai abin da yasa aka sanyi akan wannan saboda zauraro kaza yana kan kaza shi ta sanyi ya fita kaza ka manta duka ubangijin sauraron nan shi ko sauraron kai ta ba ma ikon yin wannan abu kaga wannan nau'i ne na mutum cewa Allah a subhanahu wa ta'ala har cewa kake ai saboda muna kan lokaci kaza ne shi isa lalle kayan abinci zai kyau nawa ne suka suka ga yin haka a ba ka iri mai kyau a ce kai a lokaci kaza sai ka zo ka zo ka san cewa kayan amfanin gwani dubu sai albarka ba dubu sai albarka ba na ga mutumin da ya ajiye naira miliyan biyu ya yi noman rani ne na tattafai amma abin da ya iya samu ya zai yake gaya mu fa'anna shi ne buhu kaga dubu ɗaya dubu ɗari biyar kenan ya yi mana buhu ɗaya ya samu amma kana tunanin cewa duka wannan wayan ka ne ka manta Allah subhanahu wataala yana gaya maka a cikin waqi'a suratul waqi'a afara'aytum ma tahrusun antum tazraqunahu am nahnu zabiquna sai da haka Allah ya ce falan ma qadaina alayhi mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbat lam tasakul misaka falan ma kharra tabayyana al-jinnu an law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil azab al-muhin falan ba ka daina alaihi wasu da muka hukunta komawa komawa san zuwa gare mu muka hukunta mai zai yi wa fashi ka san cewa annaban Allah suna koma zuwa ga Allah ba mutuwa ba ce amma mutuwa ba irin kawo ba eh suna suna na shahada ne shi ba aikin shahidai Allah subhanahu wataala ya ce ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل حياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله. سبيل هكذا haka suke suna su komawa ga Allah baka ga annabi Yusuf ba irin nashi komawa yana cewa rabbi kana ce da minal mulki wa allamta ni min tawil ahadith hadin samawati wal anta wali fi dunya wa la akhirati tawaffani musliman wa alhini bi salihin ashe annabi suna komawa ga Allah ba ga hakin annabi yaquba Allah yana ga mana a bakara an kuntu shuhada idh hajara yaquba al-maut idh qalibani ma ta'budu min ba'di ba ga aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa innaka mayyitun wa innahum mayyitun hmm wa ma mamadin illa rasulun qarfatin min qabli rusul afatin mata kai karshe ma da kafirai suka rinka cewa ai ba kuma ta kyale shi yan kwanaki kai nan ne zai zai koma ga Allah musulunci ya kare sai Allah ya ga musu wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta wa hum al-khaliduna kuna kuke ta cewa Allah Allah annabi koma ga Allah ai ba wani mutumi wanda muka muka muka hukunta mai cewa zai dawwama idan ka koma ga Allah za su dawwama ne Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai ma sai ta dan mutuwa to gashi nan falan ma kadaina alayhi mauta da Allah ya ce lokacin da muka hukunta ma annabi Suleiman komowa zuwa gare mu su wa'annan azuma ba san cewa ya koma ga Allah sun shagaltu suna gina mai wani gida in ji shi bayan sai Allah an gida da tafsiri yace gidan wani gida ne na na na gida wanda kana da cikin kana ganin waje waje baya ganin ka nake sai fa Allah harin fa shine irin irin tinket din nan na gida sun motar mu irin tinket din nan na window gida da mu an fahimta ko ya tsaya ya ɗauki kwagirinsa ya dafa kwagirin haka yana kallon aikin suke yi har Allah ya zai isra su kuma sun zukufa kawai suna tsaye suna tsaye suna tsaye فلما قضينا الموت ما جل وعلا الا دعوة الكافرين كذا فلما خر تبين الانسان سيد يواتينا لسجدا فوات بإذن الله وإذن كون هذا آية تعظيم cikin ƙarshen literai ko inna lillahi wa inna min qawli zai la ilaha illa huwa alladhi kana sirran wa yakunu subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maqula wa yakhruna min dhikran yaqulu wa yaziduhum khushu'an to irin wannan kuma da Allah bisa yana sujada ta bayyana da zunubi ya bayyana ga aljanu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba da sun san gaibu ai malami su jin azabin mujin da ba su dawwama ba cikin wannan azaba na wulakantar suna ta aiki suna ta aiki wannan ruwaya kenan akwai ruwayar ruwaiki da yake cewa falan ma harra tu bayyana tu tu bayyana tuzu bi ma'ana sai ya bayyana ga mutane sai aljinu suka bayyana ga mutane a ce ba su sama gaibu ba in ka ce tu bayyana tuzu tu bayyana ba ta bayyana tuzu ba bi ma'ana ya bayyana ga mutane cewa aljuru ba su san gaibu ba domin da sun san gaibu za su gaba bayan koma su da Allah ba su gaba da wannan aikin ba duk da cewa wani su halitta ne su wanda Allah ya ba su wani su abubuwa na kudurori da bai ba dan adam ba ya ba su daga kudur Allah ya ba su abinda ake cewa ghazbul fada tashi zuwa sama daga cikin kudur da Allah ya ba su ya ba su sir'atul harka nan da nan akwai motsa daga nan ya je ya ji maka saudiya ya dawo akwai a cikin jijjiyawa cikin halittar da suka rama akwai tsawon rayuwa gazul fata za ka yi ɗaukar shiga hujja na a cikin sautin jin da Allah subhanahu wataala yake cewa wa inna la masna samaa wa wajadna muli'at harasan shadidan wa shuhuba wa inna kunna naqud minha maqa'ila lisam wa man yadri al-ana yadlahu shahaban rasara sun kasance da suna tashi sama haka zalika me ne ce daga cikin Allah ya basu gaggawa ko nan da za ka ga suna da gaggawan yin abu cikin sauti namiji qala ibrahim min al-jinn anatika bi qabla an taquma min makanika zan kawo maka garan bishe ku daga sabai kafin ka tashi daga makamin da kake kawai ga jujjuyawa shiga cikin ta koma mutum su zama dabba shi kaza ga wancan hadisi na bukhari da muslim hadisin abu huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ajiye ya ba shi gadin zakka kayan zakka shedan yazo mai har su uku dare uku har da ba shi addu'a ba eh daga cikin abin da Allah ya ba su shine yawan shekaru kakan iya samun aljini a yanzu aljini a yanzu wanda tun zamanin annabi Sulaiman din ma yake har yanzu yana rayu kwarai kuwa kwarai kuwa kakan iya samun shekara dubu ɗaruruwa da sauran sai suna da wata abu to sai ya bayyana cewa amma duk wannan abin da Allah ya baku wanda bai baku kuma yana daga cikin su suna ganin mu ba mu ganin duk wannan abin duk da haka ba su san gaiba lau kanu ya alamu ne gaiba ba da suke alamu ba su san gaiba ba ko a da za ka ji an ce a boka yanzu ce maka wani abu zai faru yes bukhari ya rawaita hadisi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wani kallon an ce su ukaru annabi yana zaune yana yayi sallar asuba yana karatu a jirgin su zama sa su kan sa sun jini su su da kansu su bayar da labari suka ce da sun kasance suna hawa sama su je su jiyo abin da zai iya faruwa idan sun zo sai su ƙara ƙarairashin sai su ga abokan shi ma bubu ka ƙara ƙara ƙarairashin nasa don haka idan mace ko namiji yadda an gaya mai abu dan duba ya gaya ma abubuwa guda goma amma a cikin goma nan ka tsanci ɗaya ko biyu amanna kawai sai yana wa ɗana kan da guda bakwai ɗin nan kai ta jiran su kenan ka ta wa Allah kana ta jiran su ai sai yake yake kenan an ta soke soke kenan yana kawai yana sa shi da ka kura ma kai na bula raka abin da ya ishe ka saboda ba san gaibu ba da sun san gaibu sun zauna a nan zaman da ba su tsaya suna wannan wahalar an gane ko da ba su tsaya ba suna wannan wahalar saboda haka ina ganin lokaci ya riga yi za mu kwana a nan inda muka yi Allah ya bamu lada inda muka yi kuskure Allah ya jima Allah ya sanya mu daga cikin bayinka Allah ya kafi duka duk da muka yi a wanda muke a wannan watan da wanda za mu gaba Allah ya bamu lafiya da zama lafiya a ƙasa a garin nan namu da ƙasar mu Najeriya baki ɗaya Allah ya biya mana bukatun waɗanda suke neman addu'a a gurin mu Allah kuma ya biya musu na bukatun. Amin. Allah kara su da lafiya da rayuwarta. Amin. A fata wa Allah ta Babu da bayan. Babu su fata wa Allah bayan.
Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.